أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية الله أكبر
العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثقة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة نعم
تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan gari na Ashama نعم
a cikin wannan katafariyar ƙasa ta Ghana. Ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin Musulunci. Ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka.
آمين
kamar yadda babban shehu malami mala abubakar muktar ya faɗa makasudin shigowar mu ƙasar ghana a wannan karo kamar yadda shugaba na ƙungiyar jama'atu zartar bidawa ya kamata suna na tarayyar najeriya kuma shugaban haɗin kan ƙungiyoyinmu na ahalin sunna na afirka ta yamma fadilatu sheik imam dr abdullahi balalau ya jagoranto mu shine domin zuwa mu gabatar da ta'aziyya na rasuwa da aka yi ta alhaji hassan akara bawan allah nan da ya gina mana kwaleji ta kimiyyar lafiya kuma irin da ta farko da musulmi ya gina a cikin wannan ƙasa ta Ghana. Muna addu'a Allah ya lullube shi da rahama, آمين Allah ya gafarta masa, آمين iyalansa Allah ya ƙara ba su juriya آمين da haƙuri.
آمين
Tun lokacin da aka yi rasuwa muna ƙasa mai tsarki, shugaba ce in Allah ya amince muka dawo zai taso ya jagorance mu mu zo ya ce da kansa yake so ya zo yi wannan ta'aziyya saboda hidimar da wannan bawan Allah ya yi wa addinin musulunci. kamar yadda Sheikh Muhammad Umar Ashama ya ambata a halin yanzu mu alaka mu da kowa shine Islam yan uwartakar mu da kowa shine Islam Na'am.
babanmu Islam Na'am.
uwarmu Islam ƙabilarmu Islam.
Islam garinmu Islam ƙasarmu Islam Islam Islam Islam abin Islamu la abali siwahu idza takahu bi qaisin aw tamimi Mm.
lokacin da suke alfahari da su ‘yan kabilar tamim ne, su ‘yan kabilar waye ne, wane ne kakanninsu, wane ne kakansu, wane ne babansu, to mu musulunci shi ne babanmu babu da wani bababan da shi. Duk mutumin da yawa addini na hidima, to sai mun ga abin da ya ture wa buzu na mu kuma wajen girmama shi.
Na'am.
Allah ka gafarta mana.
Amin.
yanzu nan Sheikh Abubakar Muktar ya gabatar mana da wa'azi akan ladubba da ake so musulmai su siffatu da su bayan an yi mutuwa Allah ka ba mu ikon siffatuwa da wa'annan ladubba Amin.
sanda tamu za ta zo domin dole wata ran za ta zo Allahu akbar.
a Najeriya yan bid'a yau a ce Kabiru Gombe ya mutu murus gobe a ce mota ta yi kule-kule makiya da shi jibi a ce an kankare namansa a jikin kwalta gata a ce ya rikide ya zama biri idan an fada cewa ya mutu ana suna su ce karya ne ba gaskiya wani wallahi wata nan za a ce ya mutu kuma ya mutu kenan murus sai dai karu da shi a filin alkiyama Allahu akbar.
mala abubakar giro Mm.
argungu mai gida Mm.
an yi ta irin wayannan maganganu ya ce ku yi haƙuri ran da zan mutu kuna nan za ku ji an ce na mutu kuma da gaske na mutu Allahu akbar.
ranar ta zo ko bata zo ba Hazo.
ta zo ya mutu ko bai mutu ba ya mutu to ba mutuwa ce dama ke da ban haushi ba ka mutu cikin bid'a shine yake da tashin hankali malaman sunna mun ga gata da Allah madaukin sarki yake yi musu mun ga gata da Allah yake musu Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano Allahu akbar.
ya mutu a masallaci ranar Juma'a yana cikin tsarki da alwala yana cikin sallah sallar ma ta asuba asuban ma bayan ya dago daga sujada Allahu akbar.
kuma Allah ya azurta shi da shahada Allah ya gafarta masa Amin.
ai wannan gata ne Sai.
shi yasa farfeso Muhammad Sani Rijiyar Lemo yake cewa a alama kanataka al-ilahul akbar far'in bi dibi jiwarihi ya Ja'far a ciki sai yake cewa qataluka fi baitil ilahi musalliyan tatlu min az-zikr al-hakim tuhabbiru tatlu من المعارض كي تقول لنصبر صبرا جميلا لن يفوت الأحجر Allahu akbar.
ita wannan mutuwa ta ɗage darajar ka ne ka yi farin ciki da makwabtaka da ubangiji ya kai jafar sun kashe ka a cikin ɗakin Allah kana sallah Mm.
kana karanta alƙur'ani mai girma kana rera shi kana gunji speak masallaci na ɗauka yace tatlu min al-ma'arij kana karatu a suratul ma'arij domin malam Ja'far raka'a farko da yayi a sallar da aka kashe shi Mm.
raka'ar da bai cika raka'a ta biyu ba Allahu akbar.
ya karanta suratul ma'arij ne daga farkon surar har ƙarshen sura Allahu akbar.
ana gaba dan karanta mana sura kadan
بسم الله الرحمن الرحيم aha
سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج na'am تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة sai ce me فاصبر صبرا جميلا
saboda me إنهم يرونه بعيدا
alhali ونراه قريبا
yace tatlu min al-ma'arij kana karanta suratul ma'arij saboda me kai ta kula lana domin ka gaya mana fasbir sabran jamilan lan yafuta al-ajru sura da yake karantawa kamar tana gaya wa malam Ja'far zai mutu Allah yake cewa fasbir kai hakuri sabran jamila hakuri mai kyau hakurin da babu raki a ciki innahum lalle su a lokacin ga sunan suna haurowa da bindigogi Allahu Akbar.
za su zo su kashe shi suna ganin lahira kamar ba za ta zo a rama masa ba ya raurahu ba'ida suna ganin ranar nan ta kiyama da ake magana a kanta nesa take ba kusa take ba Allah ya ce wani rahu kariba mu ko muna ganin ranar kusa kusa take wani gata ne dan adam Allah zai masa kamar ya irin wannan mutuwa akwai wani babban malami na bidiya a Najeriya yake cewa wallahi ya yadda wannan bawan Allah shahidi ne Allahu Akbar.
akwai wani babban mutum da na sani kasur gumin mai arziki kuma mahaddacin alkur'ani mai girma kuma ba ɗan izara ba ne yake cewa da za a ce ba da dukkan abin da ya mallaka a duniya Allah ya azurta shi da irin wannan mutuwar ya ce wallahi a shirye yake bayar Allah ya azurta shi da wannan mutuwar Allahu Akbar.
an samu gata ko ba a samu gata ba Ba.
saboda me saboda wannan sirri na wannan sunna da ake karantarwa Allah ka gafarta mana Amin.
ku so na abin da zai ba ku sha'awa ba malam Ja'far kadai Allah ya yi wannan gatan ba a malaman sunna Malam Abubakar Husaini lokacin da zai rasu ya yi mancin sallar asuba yau ya yi darasi bayan sallar asuba ya yi limancin sallar azhar ya yi darasi tsakanin azhar da la'asar Na'am.
ya jagoranci sallar magariba a hotoro ya yi darasi tsakanin magariba da isha ya tashi washe gari ya jagoranci sallar asuba da sallar zuwa mutuwarsa ba a samu awa ɗaya ba Allah ya karɓe shi Allahu Akbar.
mala abaji ya je ƙasa mai tsarki mun yi aikin hajji da shi aka tsaya a arfa ya dawo aka yi zaman mene da shi ya dawo maka ya yi dawafi ya yi safa da marwa annabi ya ce wanda ya irin wannan hajjin alhajjul mabarur laysa lahu jazaa'un illa janna Allah zai gafarta wa mutum zunubi kamar yadda uwarsa ta haife shi sannan ya kamu a rashin lafiya za mu je asibiti mu duba shi aka ce kaddara ta riga fata Allah ya kaddara ya shi gata ne wannan ko ba gata ne ba shan ibrahim bawa mai shinkafa sai da ya je towa ta wa'azi ya zagaye jihohi yana isar da saƙon Allah a kan hanyar dawowa gida daga wannan da'awa Allah ya haɗa shi da rashin lafiya yana zuwa gida aka wuce da shi asibiti Allah ya karɓi rayuwar shi Allahu Akbar.
gata da wannan ko ba gata ba ne Babba.
ana ma mahaddacin qur'ani mai girma salisu habiru gadigi ana ramman da yake jamu baki a tafsiri a sokoto Allahu akbar.
bai taba aikin hajji a rayuwarsa ba sai shekarar da zai mutu da shi muka je aikin hajji kuma ya makale aka rasa bai samu bukin na jirgi da zai dawo da shi ba sai da ya kwara arba'in a dakin kama bayan ya dawo ranar juma'a shi ya limancin sallar asuba ya limancin sallar juma'a ya limancin magariba da isha washe gari da safe ya limancin sallar asuba ya karanta suratul ahzab a sallar asuba daga nan ya taso zai zo ya same mu a huntuwa muna da wa'azi direban da ya ɗauko shi yana zaune a gidan mota ya ce wannan matashi ya ban mamaki tun da ya shigo motar alƙur'ani mai girma yake karantawa har motar ta yi accident ya cika yana karatun ƙur'ani mai girma Allahu akbar.
gata da kuma gata ba ne Sheikh Muhammad Awal Albanin Zaria Allahu akbar.
ran da zai mutu sai da ya darasin sahihu Muslim a ranar ya kuma yi darasin sahihu Bukhari tsakanin magariba da isha ranar za a fara kitabul hajj ya karanta muqaddima doguwa ibn Hajar al-Asqalani a Fathul Bari a wannan babin bayan ya gama ya ce to karatu ga dangane sai gobe Allah ya kai mu.
Allahu akbar.
ya shigo mota daga wurin zai dawo gida yan ta'adda suka hatta da shi hanya aka bude masa wuta da bindiga kuma Allah ya rasa shi da shahada tare da matarsa da dan shi ran da zai mutu sai da Allah ya hada masa karantar da Bukhari da Muslim a ranar yayi Bukhari yayi Muslim kamin Allah ya karbi rayuwar shi wannan gata ne daga Allah ko ba gata ne daga Allah ba Gata ne babba.
wannan gata ne daga Allah irin wannan gatan shine gatan da Allah yake wa malaman sunna Sheikh Abubakar Giro Argungu Allahu akbar.
ya zo mun yi wa'azi da shi a ranar mun bude masallacin Juma'a mun yi taro na kungiya ta kasa akwai program da aka je shi shugaba a Sokoto shugaba ce ka je ka wakilce ni ya wuce sokoto ya je wakilci shugaba aka gabatar da wannan darasi bayan an gama ya wuce gida sai da ya darasi tsakanin magariba da isha kuma la ilaha illallah mai karanta a ranar Allahu dan darasin sa a ranar shine afdalus zikir la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akan wannan yayin darasi tsakanin magariba da isha bayan ya dawo gida daga darasin Allah ya dora masa rashin lafiya washe gari ana kokarin a dauko shi a kawo shi Sokoto asibiti har an sa shi a mota yace a dakata aka ce mene ne ce a dakata lokacin za a wani gida ta biya asibiti daga san ne ce a dakata zuwa Allah ya zara rayuwarsa ba a minti biyar ba Allahu akbar.
kusa wanda zai ba ku sha'awa yan agajin da suke rike da shi suke cewa wallahi da kullum muna jin malam yana maimaita kalmar shahada Allahu akbar.
da kullum muna jin wannan suke cewa ba su taɓa ganin wata zufa kamar zufar da suka gani tana tsiyaya daga goshi ba na abokan giro kusan da Allah zai karbi rayuwar shi yace wata zufa ta keto masa a goshi tana gangarowa kan fuskar sa da girman sa tana jikin girman na ce ku taya shi murna alama ce ta musul katima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al mu'minu yamutu bi arqil jabin Allahu mumini idan zai mutu yakan mutu ne gushinsa yana zuba gata ne ko ba gata ba ne gata ne shan idris dutsen tanshi Allahu akbar.
ɗalibansa da suke tare da shi a asibiti suna jinyarsa suka ce kafin allah ya tafi rayuwar malam wallahi da kunnansu suna ji yana yin kalmar shahada Allahu akbar.
kuma duka ba wanda da lissafa kowanne taron jana'izar sa kadai ya isa ya guda maka cewa in Allah ya yarda wannan Allah ya karbe shi Insha Allah.
wannan gata ne da Allah yake yi wa da Allah yake yi wa malaman sunna Allah mun gode maka ko malaman sunna ba ba ta kurakurai ba ne za ki ga ko suna kurakurai dab da mutuwarsu sai ga Allah ya ba su ikon gyara da dama daga cikin kurakuransu wannan duka yana daga abin da Allah madaukin sarki yake yi wa yake wa du'a da sunna shi yasa wannan sunnar ta zama ita ce babbar alaka da ke tsakaninmu da kowa muna gina alaka ne akan islam yawantaka ta addinin musulunci أخوة الدين يا قوم تنادينا بها نحقق يا قوم أمانينا أخوة الدين أقوى من أورى النسب أخوة الدين فوق المال والذهب وتجا تعديني ita ce kadai musulmi za su rike su cimma burinsu. Yawataka ta addini ta fi ƙarfi fiye da yawataka ta jini. yawataka ta addini kai ƙarfinta ya fi ƙarfin kuɗi ya fi ƙarfin zinare ba wata alaƙa da yake da ƙarfi kamar dangantaka ta addinin musulunci saboda ne saboda daga ƙur'ani mai girma muka gano ta da sunna ta annabi muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam alarma masu imani wayaya suke ƙur'ani ya ce wal mu'minuna wal mu'minat والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض yawa يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله na'am أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم Allah ya ce inna mu'minuna إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم yawa واتقوا الله لعلكم ترحمون wayannan ayoyi guda biyu sun faɗa mana ya masu imani suke ana rama نعم ƙaro musu shaiku innal ladzina amanu wa amilus salihati إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ku saurara ya ku mutanen ashama ku gane kuna cikin mumine ko ba ku cikin mumine Allah ya faɗa mana qualification na mumine idan kai possessing wannan qualification you are among them idan baka mallaki wannan qualification din ba count yourself out نعم
aya ta farko Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masu jibintar lamarin sashi ne sashin su masoyan sashi ne sashin su masu taimakon sashi ne ya ku musulma a sha ba haka muke muna son junanmu muna ƙaunar junanmu muna taimakon junanmu muna damuwa da lamarin junanmu ko tsakanin wannan da wannan sai rikici tsakanin wannan da wannan sai kallon hadarin kaza tsakanin wannan da wannan sai kirbibi gutsuri tsoma guri tashi sai kitififi idan dai masu imani ne Allah ya ce za ka gansu sashin suna son sashi sashin suna ƙaunar sashi sashin suna taimakon sashi sashin suna damuwa da lamuran sashi waɗannan su ne ma'anonin da aka fassara ba'dhum awliya wa ba'd mata kuskure ne a suna yin kuskure sai dai ya amuru da bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna amuru da abu mai kyau suna hani da mummuna in nayi abin da ba daidai ba sai a zo a sami abin nasiha in ana ran mai abin da ba daidai ba sai a ji a masa me nasiha in liman ya abin da ba daidai ba sai a masa me nasiha in ladan ya abin da ba daidai ba sai a masa me nasiha mu yanzu sai ka yi kuskure duk abuwar ashama a rasa ba zai zo ya maka nasiha amma labarin zai zagaye garin ashama ya tsallaka a kara ya ma fita a kare shiga kumasi ya tsallaka kumasi ya wuce a tibobo ya tsallaka a tibobo ya shiga burakahaho can ya tsallaka ta kima ya fada kamale da an samu labari amma kai a nan ba a samu wanda ya maka da siyawa da wanda da wanda sun zauna eh to ni ma haka na gani to ai yawa ba kusa ta tsaya to yanzu ba akwai wani usar da ya sauka kuwa ai kada zuwa kuma sai kowa ya shiru a salamu alaikum lafiya lafiya lafiya to ya wuce lafiya to ya lafiya yana wucewa da Allah kalle shi shi ya kamata a kalla ko kuma ya kamata a kalla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu yansahu wa yastur wal munafiqu yahtiku wa yu'ayyir shi mu'mini an kai kuskure zai ga na boye sabe kai maka nasiha kuma duk duniya ba wanda zai ga zai maka nasiha kuma duk duniya ba wanda zai ci wal munafiqu amma shi munafiki idan kai kuskure Allah da yake dama kai ba zai maka nasiha ba shi ya hatiku zai yaga rigar mutunci ne wani ayyar duk inda yake zauna ya aibata ka alhaji bai zai maka mai ba bai zai maka nasiha ba duk wanda ka ga in an kuskure ba zai je nasiha ba sai dai ya dauki labarin ya tabarbarawa yana yaɗawa yana bata mutumin kirki kada ka tambayi kowa munafiki ne original na photo sarkofi Allahu akbar
shine ya amuru na bil ma'ruf wal hawn 'anil munkar bayan wannan fa wa yuqimuna as-salah za su haɗu su cika masallaci suna sallah inda mai kai fatiha ka je ma sun ce amin ka masallaci zai tsaki wanda yana ƙara soyayya ko bai ƙara soyayya yana ƙara soyayya kuma daga nan za mu san junanmu in wani ya shiga matsala mu gane a alhaji dalladi kullum yana samun gaba yau kwana uku ba mu gaishe ba sallah asuba ba shiru za a yi ba sai liman ya ce a ladan ka lura da wani abu ko yau kwana uku ba mu ga alhaji dalladi ba ladan ya ce wallahi ni ma abin ya dame ni wake da labarin su sai wani ce ai abi da lafiya ne dan za ta ya to mu je mu dubo shi a tare da mu je mu dubo shi bai kamata mu tafi haka ba a dan nemi taimako a dan haka ga asiri ko dubu biyu a tafi masa da shi aka je aka duba shi aka ce ga tallafi daga kwamitin masallaci da ana soyayya ta karu ko bata karu ba soyayya ta karu hatta mala'iku da suke zuwa masallaci musulmin da ke kokarin zuwa masallaci sai suka ga bai zo ba bai da lafiya mala'iku ma suna yi mashi addu'a in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bayan wannan fa wai wutu na zakka da suna ba da zakka domin zakka tana kore gaba da kare masu kuɗi da waɗanda ba sa da shi malamai suka ce zakka ta ba ta hada zumunci wani lokaci fiye da sallah ko gara karatu a to za ka kada tambaye ka anan a shama ba ka da kwandala ba ka ajiye ba baka ba wani ajiya ba kana zaune a gidan haya kudin hayanka ya kare kuna wasan buya da mai gidan ɗakin yana yoyo da damunan nan kwana kake yi sai an sa bokiti an tare ba ka da za ka yi gyara irka ta yi sa'ari an kawo kayan auren da sadaki yin wata shi da karar sai da za ka kaɗan yi mata kayan auren da za ka kai ta ‘ya'yansu guda uku an koro su daga makaranta ba ka biya ba matar ka ɗaya tana asibiti ba lafiya tana naƙuda in ta haihu baka sai da za a kwashe ba ba masara ba shinkafa ba magi ba tattasai ba albasa ba tarugu ba ba ba ba duniya ta maka daurin tantam ta kulle ka ta sama ta kulle ka ta kasa to yanzu ka zo masallaci an yi sallar asuba ka koma gida ka nuna ka yi shiru kana karanta wasiƙar jaki wani gida na lafiya sai ina lafiya mana baki san halin da muke ciki ba sai ka ji ana sallama a kofar gida kana fita da gudu sai ka samu ashe alhajin nan ne na angurku ya zo da katuwar motarsa bayan kun gaisa alhaji lafiya ya ce lafiya kalau zakka na kawo maka sai ya bude buɗe mota akwai wata katuwar jaka da ana adan a Najeriya muke ce mata Ghana must stay o ba ka ake faɗa ba ya ake cewa Ghana must go CD ne a kwanci a ciki ya ɗauka miƙa maka alhaji wannan duka kai haƙƙin ku ne na talakawa sai ka tsaya godiya ba tafi a banka ka danna da gudu ka je ka tura ƙarƙashin gado ka sake fitowa ka daga ka kara tabbatar da abin da gaske ne sai ka ga wani ɗan iska a unguwarku ya zo ya ci kulan alhajin nan ya shaƙe masa wuya ya haɗa shi da mota yana tura masa a sha da Allah in ka zo rabawa za ka ko ta yaya za ka ai kana zuwa ya ka dunkula hannu wa bulo saboda ranar ba shago ba ko Mark Tyson ba zai kai kai dambe ba. Saboda me, alhaji ya wata zakka ko? Kadara kwana yana sallah masallaci amma bai baka ko kobo ba. Sai ka zo ka samu a ci kwalarsa, za ka shiga masa? In kai kokari ka rama. In ka gada ba ka sai in jifa da tsallake ka san kowa ba ta fada ka wuce abuja. Kenan abin da wannan yake nuna wa shine zaka tana ƙara ne soyayya tsakanin yan uwa musulmi sai Allah ce wa yuti'una Allah wa rasulahu a dunkule a cure a mulmule a haɗe suna yi wa Allah da manzon sa biyayya suna yi wa Allah da manzon sa biyayya wannan shine sirri na kafa kungiyar addini yadda za ku haɗu ku dunkulu a cure a mulmule ku yi addini biyayya yanzu da wajen iya tunda da wawa wani shirya wanda wa'azi Gaskiya.
ya wani shirya kai kadai za ka shirya shi ta kungiya ta da'awa mai kira zuwa ga alkhairi mai umarni da abin da Allah yake so da hani da abin da Allah baya so wajibi ne dole a same ta a cikin al'umma ana so addini tsaya da kafa mishi Allah ka gafarta mana Amin.
sai Allah ce masu wannan sifar ulaika sai yarhamuhumullah waɗannan da sannu Allah zai ji kansu inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwaye ne ko mai hikima ne Allahumma ghfir lana warhamna Amin.
aya ta biyu da Allah ya karanta mana Allah ya ce innamal mu'minuna إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Allah ya ce innamal mu'minuna ku sani masu imani yadda zaka ga gane su babbar siffar su shine ikwatun yan uwan juna ne duk waɗanda su ba yan uwan juna ba to ba masu imani bane domin inna ma da lil has inna mal mu'minuna ikhwatu lalle masu imani ne ne
Yan uwan yan uwan juna ne saboda haka fa aslihu baina akhawaykum.
baina akhawaykum Allah ya ce ku rinka sulhunta tsakanin ƴan uwanku idan wannan da wannan an yi bata bata to ku sulhunta wannan da wannan an yi rigima ku daidaita tsakaninku kar ku zama kanwa uwar gami sai ƙara rubuta wuta na yi labarin ku yi rikici da Allah ne sai kwarai da gaske billahi da zire na kai ni ya isa ida sanda zan taka waya sabir kalle shi da bani ka gobe da sake shiga harkar gaba yanzu da aka baka kwangila ka nemo dan mutum ka kawo wanda bai kamata a biya ka ba a aya ta gaba sai Allah ya ce mana innal ladina amanu wa amilus salihati إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن Allah ودا ya ce nan dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai to Allah zai sanya soyayya da kauna a tsakaninku in ka ga tsakaninku gaba kiyayya faɗa to imani ne bai zauna ba in kuka yi imani kuka yi aiki na kwarai Allah da kansa zai haɗa zukatanku ya kawo soyayya tsakaninku in ji Allah maɗaukakin sarki wannan dalilin da ya sa Allah ya ce wa tasimu bi hablillah واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم Aha.
فأصبحتم بنعمته إخوانا
mu je gaba وكنتم على شفا حفرة من من النار فأنقذكم منها
Aha!
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم To تهتدون tsallakarwa faruwar da zai ayyana ka bi nasarar.
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين Sai aka kaga.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين To قلوبهم amma ya aka yi.
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز To حكيم tsallakatan yaro lazi na kafaru ba'aduhu.
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض Aha.
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد Full كبير stop, full stop, full stop, full stop. Aya ta farko Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'a. Ku yi riko da igiyar Allah guda ɗaya gaba ɗaya ku ji Allah wala ta farko kar ku rarraba.
نعم Sai Allah ya ce wazkuru ni'matan lahi alaikum. Ku tuna ni'imar da Allah madaukin sarki ya muku. Iz kuntum a'da'a da zamanin jahiliya ko abokan juna ne. Tsakanin kabila Hausu da kabila Khazraj. Gaba ce a zamanin jahiliya, abokan gaban juna ne.
نعم a zamanin jahiliya kuntum a'da'an kun zama abokan gaban juna نعم maƙiyin juna wannan na jin haushin wannan wannan na jin haushin wannan akan kare sai a shekara 40 ana yaki إنا لله
wai menene wai asali wane ne ya kashe wane ne kare shi kuma ya kashe wanda ya kashe kara yan uwa wanda aka kashe suka zo suka kashe shi shi ma shi kuma danginsa suka tashi daukar fansa daga nan sai a ta wasiyar gaba duk wanda zai mutu shi to ko na mutu gaban da tara a ta yi har yau mutanani
ka saya da kyau samu wani tishu
a ta yi har yau mutanani da islam ya zo fa'allafa bai na kulobe sai Allah ya haɗa tsakanin zukatan waɗanda masu gaba da juna sai gayo sun waye gari masoyan juna fa asbahtum kuka waye gari bi ni'matihi da ni'mar Allah ikiwanin kun zama ƴan uwan juna inji Allah ba za ka gane wannan ba lokacin da wato Isma'il ya shiga Andalus akwai wani abu da ya taɓa faruwa wani dattijo yana aiki a gonarsa sai ga wani samari ya shigo gonar da gudu ya zo ya ce baba ka taimake ni wasu na nema na za su kashe ni za a kashe kai ya ce ya ce zo akwai dan wani buka dan daki na cikin gidan gona sai ya boye shi a daki bai daɗe da boye shi ba sai ga mutane suna ta hauro a katanga kamar haka a cika gonar ba ba a kowa yaro kaza kaza ka gan shi ya ce kwanan na gan shi ya yi kanan shi na yana musu ya yi kanan sun sun ɗauka ya yi kanan ya tsallaka ba sai ya yi kanan yana cikin buka ba. lafiya suka ce ai barna yi sai ga wani samari an ɗauko gawarsa a cikin makara an shigo da shi gonar da tije na duba sai ga ɗansa kenan ƙwara ɗaya tallintan da ya haifa a duniya إنا لله aka ce wannan samarin shi ya kashe wannan yaron wanda ya kashe ɗanka a biyu shi za a kashe kuma Allah ya taimake ka gashi a cikin in kai da za ka yi ai ko baka magana ba za ka ishara Ƙwarai da gaske.
ko su wani abu Na'am.
dattijo ne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh Allah shi ya ban yaron kuma shi ya karba aka dauko yaro aka yi yaro wanka dattijo shi ya wuce gaba aka yi wa yaron sallar jana'iza wanda ya kashe yaron ya bashi mafaka a cikin daki sai da duk mutane suka watse da daddare sai ya zo da doki da kayan abinci ya kira yaron ya ce ai wanda ka kashe ɗana ne ya ce inna lillahi wai ina ga rajin wallahi baba ba da gaggana kashe shi ba kuskure aka samu shi karka damu na gafarta maka na yafe maka Na'am.
yace ga doki ga abinci maza ka hau ko na kyale ka jama'ar gari ba za su barka ba in san ka za su kashe ka maza ka gudu kamin gari ya waye ka tsallaka boda wanda da yan kashe masa kare za shekara arba'in ana yaƙi yau an kashe masa ɗa saboda islam ya yi haƙuri ya yafi ɗazu ake ba mu labarin sanda aka tafi gazuwacin mota sanda aka je yaƙin ya muruk akwai wani abu da ya faru wani ya tafi da ɗan'uwansa a wajen yaƙi to ko a daji mutum ya mata za ka tafi ka nemi ruwa ka tafi da shi saboda haka sai ya yana tare da ruwa yana zuwa kuma sai maɗa samu ɗan wasan da a kwance ƙishin ruwa wuri ne daga yashi sai yashi sai rana ba inda za a samu ruwa ƙishin ruwa ya kada wannan ɗan uwan nasa bakinsa ya bushe ya tsatsage bai iya haɗa yawo yana nema ya mutu da ya zo sai da ya shafa masa ruwa a fuska sannan idanunsu suka ɗan buɗe sannan yake ganin image alamar mutum a kansa ina wani ɗan uwan nasa ya faɗa ya ce ni da ɗan uwanka na zo in tafi da kai abin da ya faɗa ya ce ruwa ruwa sai ce ai na zo da ruwa ya shafa masa ruwa a baki ya ce tubu da bakinka a lokacin ya iya buɗe baki zai zuba masa ruwan sai wani musulmi a gefe shi ma ƙashi ruwa ya kare shi shi ba sai ce ruwa ruwa wannan musulmin sai rufe bakinsa sai yin ishara a je a kai wancan ya sha shi ba zai iya shan ruwa ya rayu ba alhali ga ɗan uwansa musulmi na jin ƙashi ruwa ya wuce wajen wancan ya ce buɗe bakin ka ba su ruwa ka sha ya buɗe baki zai zuba masa sai wani musulmi a can tsallake ya ce ruwa shi ma wannan sai rufe bakin sai ya nuri da hannu cewa akai wancan ya sha shi ba zai sha ba ya ce ka hana in ba ɗan wana kuma ka ce ba za ka sha ba ya tsaya da girgiza shi ka sha ka sha shi kuma ya rufe baki ɗan lokacin da ya mata kamin ya saka wancan na uku ya mutu ya dawo na tsakiyar ya samu shi ma ya cika ya wuce da sauri wajen dan uwansa ya samu shi ma ya cika su duka uku kowa ya yi shahada ba zai iya shan ruwa dan uwansa musulmi na jin kishin ruwa wace irin al'umma ce wannan mu abin da aka ce mana in gemu dan uwanka ya kama da wuta ka kai taimako me za ka yi ka kara ɗaukar mataki kada abin ya so yadda kake shi ne ka shafa wa naka ruwa wanda take ka'ida shi yasa ana ce fa'allafa baina qulubikum ya hada tsakanin zukatan ba ya hada kanku ba wata ran ana hada kai kan tsiya amma yanzu ana magana ne zuciya ta hadu zuciya ta da zuciyarka ta hadu ake magana a kan aya da ana ya karanta mana a suratul anfal sai Allah madaukin sarki ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa lil mu'minin yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijin ka fa shine wanda ya karfafa ka da wata nasara daga wajensa wa bil mu'minin kuma ya karfafa ka da mu'minai masu imani suka kewaye ka ya kawo maka su Abubakar ya kawo su Umar ya kawo su Usman ya kawo su Aliyu ya kawo su Abdurrahman bin Auf ya kawo su Talha ibn Ubaidillah ya kawo su Sa'ad ibn Ubada su Sa'ad ibn Mu'az ya kawo su Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul ya kawo ya kawo ya kewaye ka da dakaru masu imani in kudi ake so wannan zai kawo in karfi ake so za a yi gwagwarmaya wannan jarumi ne zai dauta kobi a je a kara duk abin da ake so in shawara ake so wannan mai hikima ne zai kawo shawararsa da haka aka harhaɗa aka gina addini na'am
bayan wannan fa wa'allafa wa'allafa bayna qulubihim na ga muku a musulunci zuciya ta ake so su hadu ba hadin kai ko hada baki ba Allah ya hada zukatan ku inji Allah ya hada zukatan sahabbanka suka zama masu son juna masu ƙaunar juna na'am لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم da a ce ka ciyar da dukkan abin da ke kan bayan ƙasa to da baka yi hada zukatan su ba sahabi da fera gida an dawo daga yaƙi ana tsananin jin yunwa sai ga abinci an kawo masa farfesun karfikiya da ƙafafu sun sha romo aka bude yana ƙarfi yunwa kamar za ta kashe shi da iyalansa mata aka tafi da gudu aka ɗauko kwanuka za a raba ya ce mai za ku yi suka ce a arba mana kowa gidan da yunwa yake je ce a makwacin mu wani aishi ko san halin da suke ciki sai mu ci abinci mu koshi mu basu da yawa kowa ya hakura ya kurkura bakin shi in ma ya wuya taru a dawo wannan kula ta nama a kaina makwabci an kawo iyalai na murna za a raba ya ce kai kai kai makwabci mu fa ku zauna amma wani watan langa ta abinci ta farfe su sai da ta zagaye gidaje guda takwas ta sake kawowa ta dawo gidan da aka fara kawowa gidaje guda takwas nan kowa ba zai iya ci ba saboda kar makwabcin sai kwana da yunwa tirka shi da Allah ka jarraba je ka shirya farfesu ka cika wata katuwar langa in ka tashi aikawa ƙurai malinji gaba ɗaya na imani aika gidan liman ka koma gefe ka tsaya ka ga daga da za ta fito da shiga gidan da nan shiru kamar mashirki ya ci shiru a jaruwa wannan shi ne abin da suka gagari duniya da shi shi ne mai son juna da ƙaunar juna alaƙarsu suna yin ta ne saboda Allah sun ƙaunaci juna a lagiri a halin bai rabu ba tare da akwai wata dangantaka ta jini tsakaninsu ba. Shi yasa Abbas sanda suke tare da na Umar. Ya san sai na Umar yana da zafi sosai. Har yake ga Abbas yake ganin kamar sai da Umar kan baya so ya bar shi ya zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. lokacin mai musulunta ba. Kun san sai ya wani gaba shi, ya ce ina rantsa maka da Allah, la'an tuslim a haɓu ilayya mai an yi sulman kaɗa, ka musulunta zan fi murna fiye da ubana kaɗa da ya musulunta. Saboda za ta babu wanda zai musulunta annabi ya murna kamar musulunta ka, don kai mafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sanda aka yaƙin bayan aka kama fursunonin yaƙi sanadi da ƙuraish ne aka taro su a zo da su aka ce tuya za da su shi ne yaƙi na farko an kuma samu ganima karo na farko an kama fursunonin yaƙi karo na farko ya za da su maza Allah sai kira shawara don Allah ya ce masu duk abin da zai yi shawara da sahabansa sai na abokan bai shawararka ya ce alhamdulillah Allah ya kawo mana dama ya rasulullah mutanen nan da aka kamo dai garin mu daya yan uwanmu ne na jini dangin mu ne ba wasu bane ne ina ga bai kamata a kashe su ba mu ba su dama su fanshi kawunan su kowa a lafta masa haraji da zai biya kudaden da zamu tara gwamnatin musulunci sabuwar gwamnati ce tana da bukatar kuɗi mun karfafa ta ta fuskar tattalin arziki wanda bai da kuɗin da zai fanshi kansa in ya yi rubutu da karatu kowa da bashi kamar yara goma ce ya koya masu rubutu da karatu an ƙara yada literacy a cikin al'umma musulmai ya ce wannan shine shawara ta manzo Allah ya masa addu'a ya masa fata alkhairi ya ce to kai fa Umar mai shawara ta yace ni shawara ta ta saba da tashi aka ce to faɗi shawara ka yace ya rasulullah Abubakar yana magana wannan ƴan uwanmu ne to mu ba mu da dan uwa sai wanda yace la ilaha illallah su suka koro ka daga makka suka yaƙe ka suka zalunce ka ya rasulullah ba magana a karbi kuɗi ba ne duk a fille kawunansu amma idan aka zo fillewa ni a duba cikin su wane ne dan uwana na jini sai a bani shi sai in fille kan shi abubakar a gawa ne da dan uwansa da jiri abdulrahman bin auf waye dan uwansa da jiri waye kowa a bashi dan uwansa da jiri ya tallaka shi yace domin duniya ta gane cewa ba mu da wata alaka kamar alaka na ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ku ji irin soyayya da ƙauna da ke tsakanin sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a waccan ayar shi Allah ya ce wallazi da kafaru waɗanda suka kafurta ba'dhum awliya wa ba'd sashin su suna son juna suna taimakon juna duk inda take Allah ya ce illa taf'aluhu ko ba musulmai in ba ku zama kuna son juna kuna taimakon juna ba takun fitnatun fil ardi fitina za ta auku a cikin ƙasa in ji Allah madaukin sarki wa fasadun kabir da banna babba da musulmai suka ce babu ruwansu da junansu fitina da akuwa ko ba ta akuwa banna da akuwa ko ba ta akuwa dole ne mu kaunaci junanmu mu so junanmu wanda yake damun ka duk duniya da ka rasa wanda zaka gaba da shi sai mai cewa la ilaha illallah to bari tambaye ku wa ke so shiga aljanna cikin ku a nan duba kusa da kai watakila ba za a sami dan san zuwa wuta ba ni dai aljanna nake so Allah ya bani Allah ba ma kai ba duk wanda tsakaninsa da aljanna yana so ya je aljanna tsakaninsa da Allah yana son aljanna ya ce Allahu akbar to bari ku ji aljanna ruwa ruwan gasasa gasasa Abdullahi ibn Amr as-sahabiyul jamil yace wata rana muna cikin zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce sai ya dabi wa alaikum rajulun min ahli aljanna dan aljanna zai shigo cikin masallacin nan dan aljanna zai shigo yanzu muna zaune a wurin nan aka ce dan aljanna zai shigo ko muna cikin masallaci aka ce dan aljanna zai zo duk ina zamu kalla da aka tsara kofa ido wani ya dauka abubakar ne zai shigo wani ya dauka umar wani usman kowa na hanguwa sai ga wani mutum ya shigo fakirun min fuqara'il madina talaka da ba kowa ba cikin talakawan madina da amma da bai na aljanna da kai sai ce ba na aljanna ba ne dole aka bata haka wata rana da muke sake cewa sai ya tsali wa alaikum rajulun min ahli aljanna dan aljanna zai shigo aka kura wa kofa ido sai ga mutumin da nan ne shine ya shigo aka dan kara dadewa ya sake cewa wata rana sai ya tsali wa alaikum rajulun min ahli aljanna dan aljanna zai shigo aka kura wa kofa ido sai aka samu shi din daidai Abdullahi ibn Amr yace wallahi zama bai gane ba. Sai na bi mutumin da gidansa na ga me yake wa Allah har annabi zai masa abisha da aka da sau. Eh je samu mutum yace na samu matsala da iyalai na nayi ba kan shi ba zan koma gida ba sai bayan kwana uku. Ina so ka bani wurin zama sauki a gida ka kwana uku. Yace kwana uku kawai zaka yace shi ba matsala zo. Kuma sai aka yi saki a bai da ɗakin baƙi daban ɗaki ne za su kwana da mutumin. Abdullahi bin Amr yace bai bacci ba ranar. Ya ga mutumin nan nafila rakawa nake. Yace billahi da zai mutumin nan da yazo. Bayan da ya shafa ido wuta ya kwanta rinka sheka bacci bai tashi ba sai da asuba. Da ya tashi da asuba aka raka ta alfajar. Aka tafi masallaci. Yace a'a. To wata gila azumi zai yi. Suna dawa aka kawo dumame yace bismillah. sai da ya kwana uku a gidansa bai taba kwana yana ganin mutumin ya kwana yana sallah ko yayi ne na azumi ba Allah bin Amr yace bai gida ce eh yace to yanzu dole sai mu yi dalla dalla da kai yace dalla dalla kamar ya yace ai ba wata rigima tsakanin da iyalai na na maka tauriya abin da ya kawo da gidanka shine sau uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai aljanna zai shigo kuma sai ka shigo da wanda ya sa ce bari in biyo ka in ga wace irin ibada kake yi wa Allah da su daga dama duka kokari don Allah ba ni satar amsa menene sirrin duk ya ce annabi yake da aljanna ne ya ce ko yace yace Allahu akbar ma dauka na kai wannan a wajen Allah ba yace a jawanan tunda da ka riga ka kai ga abin da me kake yi yace to ka kai nan dai wallahi ni sallar dare nan ban da kokari azumin nafila na ni ban iya zama da yunwa ba yace to amma akwai wani abu da nake tsammani shine yasa Allah ya bada wannan matsayi yace ka gani nan ban taba kwantawa zan yi bacci da haushin musulmi guda ɗaya a cikin zuciyata ba sannan musulmi bai taba samun alheri da ji haushi na masa hasara ba ko ji sifawa bai taba kwana da haushin musulmi ba musulmi bai taba samun alheri ya ji haushi ba ya masa hasara da na yin tambaye ku karbi aiki ne wannan ko babbar babbar aiki ne yanzu taron wannan gudun sai aka kawo mota mai ɗaukar mutum hudu aka ce mutum hudu kadai za ta ɗauka kuma aljanna za ta kai su amma sai wanda bai taba kwana yana jin haushin musulmi ba kuma musulmi bai taba samun alheri ya ji haushi ya masa hasada ba shi kadai ne zai shiga mota motar nan kujera hudu ne kawai a cikin ta banda da direba da ga motar da za ta shiga wani ce yanci za ta koma in Allah ya dabara ta koma yanci ba in Allah ya da cikin musu ya samu masu dama dama amma dai masu dama dama suna da yawa ko yan kaɗan ne yan kaɗan ne yau in ka samu arziki wa zai fara jin haushin ka musulmi in ka samu wani mota wane ne zai mata da ya ji haushi musulmi in ka ɗinka samu riga wane ne kamar zai cije ka a masallaci musulmi in ka samu promotion wa zai ji haushi musulmi an ce an baka kwangila wa yau zai ɓaci musulmi idan liman ya sabuwar jib wa zai fara jin haushi ladan da dimiti liman idan idan idan idan to ina za mu je da wannan rayuwa ina za mu je da ita kai o ana rama bai nan to ana rama bai nan zan dakata a nan da zan ce ana rama ya karanta muku aya da take nuna muku mala'iku da ke sama kusa da al'arshin Ubangiji, saboda la'ilaha illallahu da take tsakaninku da su daga can sama suke roƙa muku Allah ya gafarta muku. Mala'ika yana sama kusa da al'arshin Ubangiji, kai da kake cin tuwo ka shafura kai kashi kai fitsari, amma mala'ikan ya yi dubiketin kansa yana maka addu'a saboda la'ilaha illallahu da ta haramu. Kai kuma kana gaba da rigima da mai la'ilaha illallahu. yana kan sunna kana kan sunna bai koyi da kowa sai annabi ba koyi da kowa sai annabi amma kuma masallaci ɗaya kuke sallah alƙibla ɗaya amma ku kafa aka hada nan Allah ka ji tausayin muka gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah